Allah mabukin sarki ya kawo wannan ranar sha laraba kamar ashirin da shida ko ko da bakwai ga wata darajar hijira kan sun ya faru da ajiyar sannan daga maka zuwa madina a shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu a kan da tare kuma kamar goma da wata dubu da ashirin da daya ne ko? cewa akwai masu zahirin da bakwai da wani littafin wannan shi ne darasin mu na arba'in da biyu a karatun da muke na wannan littafin da mai barka da tabbatin mawudu ya haɗa mai mawudu na babbar malami da kuma kalmi da jauriya Allah ko shi sarki ya makara za mu tashi a fasali na tara wannan fasali na tara a bayanai da suke zuwa ƙarƙashin bani na tabbas matsalolin da ke ƙarƙashin wannan baki sun ta'allaka ne da suna kama daga yadda ake sa suna da irin sunan da ya kamata a sa da sunan da ya kamata a sa ba da tasirin suna da alkunya da lakabi da sauransu ababe da dama wannan fasali na tara ماذا يقول لك في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى game da bayanin kulluwar da aka samu ta ma'ana tsakanin ma'anar suna da wanda aka sawa suna. Galiban mutumai da jamisha mai gagganar da malamai suke faɗi cewa da asma'u da ta'addar sunaye ba za ka zama ka nemo dalilin suka kallafa ma wani ba su ne na tasiri. ko kuma a zuwa ne suna a cikin shi wannan abin da ake la'akari to amma kuma shi sunan da aka sa ba zai rasa wani abu na ma'ana ba to ita kuma kalma ta larabci wanda galibin sunayen suna matakai ne na ɗaya kun kalmomi to galibin kalma ta larabci in dai kalmar ce ma ba za ta taɓa tsaraiwa daga ma'ana ba wanda wannan ta sa ake da ma'azin lumoniya ko ma'azin nafiya ta ce wannan samun ko kuma ne da aka tattara kalmomin larabci ko wata kalma da ma'anarta da ke wannan kalmar tana zo da ma'ana kaza tana zo da ma'ana kaza tana zo da ma'ana kaza ko a makocin da ma'anar da ke daidai da wata ma'anar ko ma'anar da ta zuri kaɗai ke rarrashin wannan ma'anar ko ko ma'ana ɗaya ta kunshi ma'anoni da dama to wannan fasali zai tattauna a kan yadda ake samun alaƙa tsakanin sunaye da masu sunaye ma'ana ma'anar sunan da shi wanda aka sa wa sunan idan sunan da aka sa wa mutum yana ɗauke da kyakkyawar ma'ana to galiban za ka gani sunan yana da kyakkyawar ɗabi'a da kyawawan ma'ana idan sunan da aka sanya wa mutum yana ɗauke da mummunar ma'ana to galiban za ka ga mutumin yana ɗauke da mummunar ma'ana mummunan halaye da shi a kusurci kuma da su wannan abu shi ke sai bayani a kai kaso mai yawa na wannan fasali bayanan sun gabata a baya wanda ke wakar ta kaddama ma ya dudu a na zalika bayan abin da yake nuni ga haka ya riga ya gabata an yi bayanan su a baya min wujuhi ta fuskoki da dama to amma a nan ga wasu fuskokin a wannan littafi na cikin da mawdu a imam ibn al-qayyim yayi wannan bayani haka yake duba zatul ma'ad fi hadi khairul ibad shi ma ya yi wannan bayani uwa uwa kuma a misali in za ku dare ta'ala shi ma ya yi wannan bayani kuma da ke cewa wannan bari ko wannan taki na kulluwar ma'anar suna da shi ne suna to za mu kalle shi ne wuri ta wasu fuskoki a adu'a ɗayan su kaunin sa'in da mudin musayi mana da yake tabbatar da haka maganar sa'in da musayi da yake ma za da fina tilkar kusuna waccan damuwar da kunci da don kukurci ke nan ko bakin ciki ba su gushe ba ta gushe ba tana tare da mu iyalan gidan ku sanye wannan bayanin ka ga da zaka ba ta ba kuma na nan bukari lokacin da ya zo ya annabi ya tambaye shi ne ne sunan kai ce suna na hasan da kuma bakin ciki sabbi ce ne yasa ba za ka koma sa'ad ba to kuma shi ma a duk yasa ya ce da sunan shi ma'anar da ke cikin tsarin ya kalla to da yake zai sani ne da na zama tsari mutum mai saukin hali kowa ma ta kani zai to kuma galiban a shari'a ce ga mutanen da suke da wani abu na girman kai sai rike ba shi ba da kawai ya abin da shi ba zai taka kowa shi ya taka kowa wani ba za a taka shi ba a ce a rika ne ake yi da lafiya ka koma sa'a sai a yi ƙarfin dai a babban wannan su ne shi ne sunan da baba na ya sama yana da hazardin yaƙi kawai shi dan shaf shaf ne dan zafi ne ba ta sauki suna ka yi ba wani da iya rabo shi da rahama rahama kuma duk wanda ya raba so da ɗan abin da yake shi ke nan sai an da ya bashi da suna to shi ne su jikoki ya'ya da jikoki da ke wannan ma'anar ta bayyana ciki da damuwa ba ta kushe ba tana jin zuriyar saboda shi yake kyalla to ka gwada bayani ya riga ya gabata ko babbar alama ce da ke nuni da cewa ma'anar da ke tattare da suna tana da alaka da shi wanda aka sanya wa suna wani yadda sai haka na ke tafiye da jaddi da haka wannan ya faru ne saboda suna da aka sanya wa kafin su musayyar din ne suna sai ɗaukar suna hazan sai da wani musayyar da wani hazan wannan na farko ke wannan bayanin ya gabata wakar akan da makaulu umar kuma bayanin sai na Umar ya gabata da jamra da jamra ta min shahadi da jamra dan shahab dan ruwa shi mun ta dan bakin wuta zai da sai na bari ka tambayar kai ya ya da gani na da kada da gani na da kada wannan ne zama duk abin da mutum zai faɗa kike kika tabba ku yana da alaka da gobara alimin sai mun shi a sai na mun ce mun asirin abin nan asirin a a da kafa kai tara ku hada sai ka samu yan uwan ka zaka tafi sun kone komai naka wuta ne yayin uwan ka za su zauna lafiya wannan bayanin shi ma ya gabata Imam Malik ya fitar da wannan hadisi wa man nabi ko wa man yashin nabi alaihi salatu wassalam man kana ruhu harban aw burra yahdu shatan lati arada halbaha da kuma halin da annabi jira da yankin Allah tabbata gare shi ya yi wa wani mutum da sunan shi har sunan shi har ya yi wace san ya yi ai ba a su zama lafiya a ke su sirmu a ke su al'amnu a ke su wanda wannan zai kara nuna maka inda duniya za ta yi adalci kullum aka karfi ba da kallon zaman lafiya musulmi da mummuni la'a ba in ka kalla al'amnu al'abza ce da mimun da nuna dukkanin za ka sami tsakin al'imanu to na kan za ka samu haka ba al-silmu tsarinci da zaman lafiya za ka sami waɗannan kalmomin al-islamu banda mu ba ki za ka samu haka to na kuwa kira kai wannan tangane da yanzu ne ka samu a maye a sake a sake a wani aka ne ye zai cewa da kaga mana dabbar nan ya bi yake yana kokar sauran koko inda ya tafi wanda Allah ta Allah ta ma ke ba mu Allah ne da sunan ka ke sunan na har yaki yanzu ba da yaki ya tafi maka mana rayuwa ta tauba ai ga sai ya tafi baka kawai da ya taso dai a taso yaki za ka yi mata taso mana mana ga da yunwa da yaki lafiya shi ke na wani ya miƙe imana da gaggawa ai ka ga da daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa sai man kaza a ce sai ka dauki gaba da yin wannan in jama ai wannan abu da sai ne zai wahala mutum ya zama da wannan sallallahu alaihi wasallam sai kuma da kake misali da ce maka komai ba ai kai ka tashi da kaje da kai da ya Allah ko dai yin da farta je wa manzon kai da ya da ya bukata kaga wannan abu ne da sai dai kan yi cikin jirgin sandar sama da ke kai kame yin sunan kaki rana kurban ɗaki ni mataki ne na na ɗaki kawai shi masa yin sandar sama ke kai ma zauna ba za ka takan mana wannan dabba ma da kyau da wani guda da ka fi rufin jinta abin da ke shaida ta haka suna da yawa kwarai ababen wanda ba za su yi dogo ba ba za su yi kyarko ba ko yi cikin nasoshi ne da ya faƙalla an tara man kariha abu ne mai wahala ta ga mummunan suna illa wa huwa ala musamma kali fatin sai ka ga muni ga wanda aka sa wa sunan ko yayi ko yayi ne ta ba farko na wannan munin sunan a cikin shi wancan mutum to mu musulmi sai dai mu gode ba Allah ni'ima da rahama da gata da Allah ya yi mana da nan bangaren na ga da mu yi ta mun yi ta kai ta gaba a cikin musulma akwai masu miyagun halaye za su iya galiban miki da muke jawo matsalar ba su da iya su daga ciki ta sa masu ba haka ne ga sunan mata zainab a mata ko masu alkinci ko hajjiyaci ko waye ci shi ne yi kawai to ta yi zi daban zainab daban zai daban zainab daban to bai ma'anar zi fata ka mutum daraba a ce galibin kasara ci mafiya yin ci ta cikin ke nan a rarraba masa da wani suna da ci ya ka shi ne kai da ke sunan da ke nan zainab ke ya bace zainab ya bace ko kuma yin namiji da shi ma sai da ya canza sunan shi sai da wasu na wani bawa da shi sai ta shi ne ke cikin jini to yanzu kaka da sunan da aka sa mai da lakabin da ya ɗauko ya sa wa kai in ka bincika sai da lakabin ya shahara kila ma lakabin ya kwata suna har irin bincikan ne daura aure ya ce to wa ka zo wani suna ba da wani yau ne me ne ba sunan shi ne ka dan ka san idan ka faɗi na dandali na majalisa na headquarter don ba in sa abin da zai a fasa ba kai wannan bunkirin wannan bunkirin ya turo ka mutum fasa to galiban wanda suka ga kuma da ake sawa su suke zuwa su ke ta cikin gurba da tafiyar mutum amma ba a kwan musulmi an da ke kawo musulmin da aka sa mashi mummunan suna an ba ka a samun matuƙar wahala ko wanda ke da kake mai sunan kara da suna ne mai kyau da ya faɗa maka sunan mahaifi suna ne mai kyau sunan ki suna ne mai kyau sunan mahaifi suna ne mai kyau saboda musulmi suna dogaro ne da yin da shari'a ta ce musulmi wajen sanya suna safanin abin da waɗanda ba kuma suke sanya ma kansu suna da su yanzu ake yi zaru samu wasu da minti da zaga yin sunan ki ya faɗa maka suna duk jin shi da ka zuwa ba da suna ba amma idan ka minti da sai ga wani kare ne da kakan shi ke fita da shi yawo baya da shi shi ne dan kada sunan karan kakan ya bace a sanya ma wani yanzu wannan kana jikin ba zai karnantaka ba ai dole an ga makaro mai ga muguwar guba ta gado ga muguwar guba ta mugu suna sai zama godomatun ba su hako a ba duhu a duka ne amma ku yi da ga a sunan da tantan ya ba ta ra'a ta yi zikiri sai ta tabbatar da cewa eh wannan haƙi ya sawa daga nan ta ɗauke shi ya sanya sai kuma kaga an rasa abu malafi kama fila kamar yadda aka yi wannan mulkin ma ya gabata a baya wa kallama abkar da aina kalla na kare wa kallama abu ne mai wahala da wuyar da su kwari a basar da aina kalla na kare idanuwarka su zama ka wani mai lakabi illa wa ma'ana kwace ma'anar lakabin in fakkarta in har ka tsaya tsan kai tunani shi da sani sai ka same ka a lalace ko da ko da sunan garin su ne misali a zuwa ce sunan sunan annabawa sunan mahaifin sunan sahabbai amma da hukunci yake kaga yan ciki da zai jefa min da kunci to ya kare ka zai da bashi ne da kuma ka shiga baya yana kun wani da kunci za ga yan kudancin da sunan suka sa wahala ya yi ta wahala shi ko ta wahala kuma ka kalla da kyauyar tsayawa ne darakta ne ma a cikin yake to da wannan wahalar shi ne san gaba amma duniya ta san a cikin wahala yake haka da a kuma haka da zama rayuwa da yana da wani sai maza maza ya canza sai kai da ma'ana canza min sadaki min sadaki kawai wanda da ya yi shekaru a wahala Eh. Eh.
kowa ya ne wani wahala
duk da aka rawa shi da Allah ne kuma zai yi wa shi jinji wannan wahalar da ke cikin sunan ita ce bayan Allah suka yi gawo za ka ɗan mana suna tufa a kan ko na gari ko na nan kakanni ko na lakayi a inda mai da kyau mutum na sawa in ka tsaya sam ka kalli mutum kai tunani ka kalli tarihi inda ya taso da inda yake da yadda yake da ina mai yake to sai ka ga farfin wannan lakayi na wannan mugun lakayi a ciki وسلم عبدا لعينك لا تنكر الا ومعناه ان فكرت في لك akwai bugun da suke kira ma'afin nan amma kuma wadannan baitin zai kari ba ta wanda za ku sun tsawa kashe na hamsar da ina ka za ka sani to awon kuma zai kari musamman ka gaba ba ita gaba ɗaya ka dogara ne akan auzatan wannan ana auzan da jari aunawa wanda su ne za su ke tantance bahari da kamshi da komai ne yake wallahu subhanahu Allah madaukakin sarki bi hikimati da hikimarci fi qada'ihi wa qadarihi a hukunci shi da kuma kaddara shi hukunci a cikin kaddara hukunta abin ya faru kaddara kuma a cikin da ya rubuto a lauhul mahfuz tun kafin halitta da duniya da shekara dubu hamsin abin da ya riga ya kaddaro yadda ya mun dokusa yana abin da Allah ya kaddaro kuma shi ke gudana a tsakanin mutane wanda wannan ilhamar ta Allah ita ke wa musulmi jagora kuma ita ce kasarai sun karasa sai zama ba su da kware wanda za a iya siyarta da baki su siyar cikin gari wani iya zanen suna ka tattara sunan musulmi sai ka yi kwanaki ba ka yarwa ba amma ka tattara sunan Allah sai ka yi kwanaki ba ka na ɗauka ba sai ka yi kwanaki ba ka na ɗauka ba. To cikin hikimar Allah da ƙaddarawar ilimin rubuta yana yin ilhama ga rayuka. An taɓa an asma a ala hafi musammaya kila. Su rika sanya sunaye a gwargwadon halin mai suna. Ana maka haihuwa ne. Ya sai da baka sai ya ce zama nan gaba. To tana yi maka ilhama kayan suna kara so da wannan sunan shi ne mai tasiri wajen ya zama abin da ake so ya zama ya zama abin da ake so ya zama ya ce bi guda tiba hikima ta huta ala bai da sabbi wal ma'ana ko ni sana'a ko ni hikima ta huta ala bai da sabbi wal ma'ana don a samu dacewa ga hikimar Allah madaukakin sarkin can bai da sabbi wal ma'ana tsakanin lafazi na suna da kuma ma'anar sunan a jikin mutum don ka samar da hakan yadda ya tsara haka suna ka yanzu hatta sanya suna ilhama Allah ke wa iyaye ko ilhama Allah ke ma waɗanda za su sanya suna ba na kama hawan zura'a da takawa wanda ya cikin ayyuka na biyu yake gaba yunafin bainal asbab wa musabbibatiha kamar yadda ake samun tanazu dacewa tsakanin sabubba da abin da ke sababa su yana da yakar wani abu ya faru sai kawo sababin da zai sa abin ya faru haka Allah yake tsara abubuwan za a ga wani zai fi jarabawa ba zai fi jarabawa shi da ke je lafiya amma idan ne mutum ya buge je da ban zai fi ma da mai kyauta mutum zauna a gaba na kai zama abin ke maka ba mu je wurin ka kare dan tambarin nan sai ta yi ne maka nan goma ce da ka sai ai maka maka rahmatin min Allah amma da ka je kan kana kai cin turare ke fuskar ka da ke lashi malin ba abin da ya dace ne to Allah ya kaddaro ka saboda wancan sai wani in bai mai sai da dubu ne ka ba da kallo to Allah ya kaddaro abu yana so ya tabbata wani abu sai ka wuce sabanin abu haka rayuwar kuma take tafiya aka take cin da biya mutum ta ka sai samu sauki ya tsalla a cikin al'awar Allah da dama ba da abu da fatti mu mutum abu da fatti ibn mutum wani malami da cikin manya-manyan malaman da duniya ke albahari da zuwa in a haɗa a bangare na noma yana walwale maka tsari da abawa ta dola yake zanta kawai ajiyar Allah ce Allah ya yi waɗannan mutane don su hidimta wa addini ta ɓangarori da dama yana da littafi da aka zai sa wa suna a fasaɗi zai tattauna matsaloli na doga a tattauna yin doga linguistics kawai a tattauna harshe ba wai dole sai larabci kawai ba a tattaunawa ta yi gaba ɗin shamila babu fasa yi wani jiki yake cewa na kada fasa yi da hau na taɓa wuce wani zamani wa ana asma wani jisma nikan ji suna ina da wani kawai kan jiman malam wane wane dan jilali waye wani sai ce wane ko sai sunan ya faru kuɗi ita sai in ji suna la adari ma'ana ni kuma gaskiya ba san ma'anar shi ba to wannan wannan wannan da ku dukiyar wannan malamin akwai sunan da bai san ma'anar ba bai san ma'anar ba idan kalma ce ta gargajiya ko kuma ba da shi ba ne yanzu da tani da ka yi ko shi wanda aka kira ka san ma'anar sunan ana ganin shi yayin wuta ba za ka iya gane ba to shi ke nan ce ba a kudu ma'ana ko mai dambi to idan ka tashi sai in ciro ma'anar daga labar sun ma'afshiku daga nan sai in ja bibiya ina kokarin tantancewa ta hanyar da aka yi da mutum in a cikin sunan shi akwai gwargwashi na karya to lura da sashi da zan ma mutumin sai ka dangana karya sai za mu da yanke dole suna kuma su kalma kara ne ma'anar ta sai kai ne kake tsammani sai ina tsammani kariya ko in kama da kariya da shi haka sai kuma da aka yi ka gani sai ce mai sunan ne ta kanki biyar sai na gano makarci in mayaudari ne mayaudari ne in ka zalabe ne ka zalabe ne ya ce kuma haka shi ko daga nan sai in tafi kokarin tantancewa ya ce fage na wasu wa zaɓe ya yi ne ki aukari ne ne kawai sai kuma in samu haka abin yake a karan kanki babu kanki kuma abu kusa yake da yadda yake tsammani yake farkar su zai da yake kan da su ce yi da tsarin wanda wata sai na ambaci haka wannan magana ta kuma sabon da kai yake sai na farko wannan magana gaba da ni na shehu da islamin lusayya Allah ya masa rahama nake musu wa fakala sai ibnu tayyiya sai ce wa ana yakabuli zalika kasira ita ga kai wurin kai na wannan abin da faruwa da ni da yawa zan ji sunan mutum ban san ma'anar ba amma ina da lura da yadda yake rayuwa kuma sai in faɗa su ma'anar sunan kuma sai in zaɓi wannan ba a shekaru a kafin ma wajen malaman yanzu wani zai yi ko gari haka ba wanda ya sunan shi kuma ya ƙi faɗa sunan shi wannan ne ba ya ƙi faɗi kuma wani ya gama da cewa wani waye ne sunan ka kai mata ni ne kaza ne kaza suka ce wannan da za su yi idan da yake to ya tinkin ya tsaya wannan ne sunan kara haka ce ne yasa yan ka lura tafiyar shi da maganar shi da mu'amalar shi da shigar shi da shigar shi irin da masu suna kaza ne kuma na bincika sai ranar da yake sunan shi saboda kwarewa kwarewa shi sa a cikin talatin yin kwarfi da a kyautata zaɓen sunaye kuma ka ga wannan ba duka tasar amsa ke ba yanzu a nan an rage maka wahala da yawa a lokacin zafi wanda kuka ba ba da yin tudu su ba da rashin su amma na tsara ce sai ya yi kudar kowa to da ka san yadda abin yake in na kara wurin kana da uwa a cikin ba za ka ci tuwo gaya ba ba za ka ci tuwo gaya ba amma wanda da ya ɗaga sunan shi sai ka ji sabon matsala in ka shiga lungu sai ka gidan wala mai saboda kai ka karanta fitihun zaɓen suna fitihun alaƙar suna da mai suna sai kuma sai ya ce wannan abun yana faruwa da ni da yawa kan ka gama kawo a da alaihi salatu wassalam baban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata da rai ta riga ta gabata sun farkon fara wannan magana ta ibn Qayyim da ya samu ibn Taymiyyah ya samu ta ka ibn Taymiyyah ya ce mai kaza yadda ya faɗi da hakan a nan haka yi faɗi da wani littafi na shi suna ba da yi wani kawai ya faɗi wannan maganar a ciki wani littafi ne wajen da gida sannan ya faɗi wannan maganar a cikin wani littafi tilafin abha salati wa sala ala khairil adam littafi ne musamman da ibn al-qayyim yayi don bayanin falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wato mutum ya karanta littafin nan ka iya ware rana guda a sati ko zauna ko musamman da ranar juma'a kai ta kaza wa annabi salati to da kana da jari mai girman gaske da kasuwa littafi ne mai kyau a mujallali daya ila kullu fi salati wa salam ala khairil anam ya faɗi wannan magana a cikin wancan littafi ya fi faɗi maganar masuka da jama'a da suna tare da ka gabata inda ya ce aslam sa na ma'alla kabilar aslam Allah ya riga ya yi shiru da ita ya daidaita da ita ta ce wata kabilar masu ba musulmanu ba musulmai bane albarkacin sunansu ana wata kallar musulunci biyu Allah ya masa ilhama cikin karbatun ka daidaita da Allah da ba ta yi yada albarkatun suna a da yake cewa rifar gafar laula kabilar rifar ko rifar kabilar mutanen da rifari su kuma Allah ya Allah ya masa gafara albarkatun sunan na da alaka da gafara kuma sun fitar da an muku gafara wa usayya sai kabilar usay daga al-insiyan sa'u asatillah wa rasulullah suna da wani musulunci da ke ba za a yi ba safan manna ko e ba har abada ya Allah su zuwa sun jera wani su sun ka halaka suna ne ya ja wata kabilar albarka wata kuma suna ne ya ja wata shugun da sharri wata hadisi da ya shi har gaba ta wannan ma aslama wa lokacin da wahayi ya musulunta wanda ke wahayi shi ne kaji wa hamza wanda ya kashe hamza سيد الشهداء عليه السلام ورضي الله عنه وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهشي bayan ya kashe hamza daga baya sai zai yi kirista to shi ne wata na sai yi tsaya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai asma wa bi ilmu dan ne ya ba suna in ka ce alwahi abin da yake na gaji yawancance ne halin dabbobi har suna fi annabi ce waye a gaba na yi ce wahaki to sunan bai ma annabi ba sannan kuma ga mutum ya ke kasa hamza annabi ce ka bila ta wasan da ne ka tafi da ni ka bari ka rawo shi na nabi ce wa kare ce kaki wanda haka an ji dan Allah ka koyi fuskar ka daga gare ni sunan ka bai da kyau kuma aikin ka bai da kyau ni ba zan zo da kanka ba wannan hadisi da kuma da bukhari ya fi da shi imani ko da mutum da alaikum kulli wal akhlaq su da biyu wal a'malu da ayyuka wal afa'al al kajiha da miyagun ayyuka tattadari asma'a tunasibuha suna mun nemo sunan da ya dace da su ne wani misali za ka fahimta yanzu shi ne da za ka samu wani alaran ma mai tafsiri ko jambai kawai rannan ana biki a wani gida ko sai ku yi da kulli da yan yan garaye shi ko yan gangan kawai na kaɗawa kafin a tashi wani za ta sami suna su mutane da ne musu ilhama daga alaran ma a koma ka'ida ne to kyakkyawan aiki ke kawo mutum kyakkyawan yabo da suna mummunan aiki ke kawo mutum mummunan suna ya ce wa abu za su a kishiyarsu tusnidu an asma'iha a tantada'i asma'a tunatuwa kishiyar kyawawan ayyuka ko kishiyar munanan ayyuka su ma suna nemo sunayen da dace da suna mummunan aiki zai gama mutum mummunan suna kyakkyawan aiki zai da mutum kyakkyawan suna yana wasu mutum za su taso tafi wani gari ɗaya zai saci takalma a masallacin da ake musabaka ɗaya kuma ya hau teburin musabaka da sun ji mutane ce wannan ba rawar nan musabaka ne ko ba san sunansa ba a ranar kawai sun samu suna wannan ba waye ya ce bara wani kisan takar matan ana haduwar yin lafiya shi ba wannan ba wani tabbun ba baka ne wannan almutar ta bi kulisi ila wata ayin zikirin hakim ta ko banzan sunan wannan na da kyau sunan wancan ku ganci babu kyau farawun ne tare ko tare da kai malam cewa kama an da zabi da sabi ne ma ke hausa to kamar dai yadda wani yake tabbatacce a cikin sunaye da sifofi wani lokaci za ka maka wani abu siffa ne kamar lakari ne kamar da kuke rusunin sun sai mutum yi da sunanka sai da mutum ke ma aikin suna take ba ko kaza da shi na mai da alai to haka ma abin yake a cikin sunaye na gurare sunaye na wasu alamomi kamar sunan gari ko sunan wani ka- kayan aiki ko makamantan yanzu shi kenan kawai ka ne za ka sai wani ruwa sai sai aka samu ruwan wuta sunan ruwan wuta yanzu ka ga suna ne na a'ada ai ba wutar ba ce a ba da ruwa ne ma a cikin sashen da ruwa ko roban ruwa amma me yasa ake kuɗi saboda ma'anar sunan ba ta da kyau ce wa ma sufiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama muhammada ai ba a kira muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sunan muhammad ba ba a kira wannan Allah da sunan muhammad wa ahmad ba illa li kasrati khitab alhamd fi sai saboda yawan dabi'un godiya a cikin da shi duk inda annabi ya kai ya komo za ka ga ana yabawa ana godiya kowa godiya yake wanda ko har kaji baya godiya to zama ba a tsammanin zai gode yake wani hada saboda haka ne kana liwa'ul hamdi biyadi tutar godiya a ranar lahira ta ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam tana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gogo bayanai game da haka a a rafirin da wasafiya a lokacin da al'amura za ta rinta ne kowa kuma ta yake nema amma tutar godiya tana hannun manzo da sama kowa sun da albarkaci yake wa ummatu alhammaduna al'ummar su kuma suna cikin al'umma masu godiya ga Allah wa huwa awwalul khalqi abdan li rabbih ta'ala kuma manzon Allah da Allah kuma shine mafi girman godiya ga ubangiji shi a cikin halittu gaba daya a ce an yaba an gode wa Allah ita ne da yayi su baka samu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin al'ummomi ko baka samu irin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk bakaro wanda suke yi sallallahu alaihi alhamdulillah rabbil alamin in bai faɗa tsawa ba ya ya faɗa kara wani hada saboda haka ne amara rasulullahi alaihi salatu wassalam bi ta'til al-asma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fata gari sai ya umarni da kyautar da sunaye yace hasimu asma'akum ku kyautata sunayen fa inda sahibul ismi da hasani hada yake ka domin ma'abucin kyakkyawan suna kan yadda hayi da ismi zai rika jin kunyar sunan shi ga aikata wani abu wakar ya fi rubutu a lafiyar da mayu na sigo kuma kyakkyawan sunan ba zai iya sawa ya zai iya ɗaukar shi ya jashi zuwa ga abin da ya dace da kyakkyawan sunan shi yanzu misali da za ku wani mutum ya ga amani ku kira shi ka ce da yin sunan shi duk kunya za ta tafi ne to da zai fi nauyin ya faɗa maka sunan to haka da ka samu kyakkyawan suna wannan kyakkyawan suna zai iya jan shi zuwa ga fadar ababe ko aikata abin da ya kamata yace wa tarjuma za yuhu da kuma barin abin da yake zama kishiyar haka wani hada tara saboda haka ne za su ga aksara aksar sokoli asma'uhum tunasibu aksar da suka kantattun mutane za ga sunan su ya dace da su ba aksar da wuriya aksar da maɗaukaka kuwa asma'uhum tunasibu za ga sunan su ya dace da su ita wa billahi tawhid duka ne da shi yana wajen Allah madaukakin sarki saboda haka kyakkyawar suna yana da matsalar muhimmanci kuma yana da matsalar fa'ida to sai albasul da ashir fasali na goma wani ne fasali na karshe a wannan bashin na takwas shi bayani ya zo daidai da bayani annal khalaqa yuzahu yawma al-qiyamati bi abadi la bi ummahati kowace halitta kowace mutum za a kira shi ne a ranar alkiyama da sunan mahaifi mana da mahaifi ba da mahaifiyar shi ba na tiyawa na dan wani duk wani mai wuce wato lahira akwai kwantar da hankali in aka kusa da hankali aka cuce ka aka nuna naman ka aka zalunce ka yadda ka kubbura in ka tuno akwai ranar kin dillanci yau mai ya kumun nasu ne rabbi na alayi ala ta yi ka rashi sai kawai ka ci ka ci gaba da hidimin ka annabi yake cewa kowane mutum inda ya taɓa wata yaudara aka za a zo da tuta dunguri ya aka ba duk wanda yake filin alkiyama duniya kaf ta damu yana kallon tutar hatta rubutun da aka yi a saman tutar na ce hadi kaddara su kula na bude kula ya jama'a wannan tutar da kuke ga tana kaɗawa to saitin da bayani ne na yaudararwa na zamani amma da amanar mutane na ya ce ya yaudara mutane na ga tutar na kaɗawa in ka ga sun gure da tutar mu bai yaudari to kaga annabi ke tana kira shi wani dan wani ba wani dan wanda ba malaki hada huwa sawabu alladhi kanat alayhi sunnatu sahihatu sahiha wannan shine abin da sunna ingantacciya ta kara ta tabbatar cewa za a kira mutum da sunan da sunan mahaifi wanda ko anan duniya ita ce ka'ida a kira sunan mutum da sunan mahaifi idan ba ta sunan mahaifi ke ba aka jingina ki da sunan mahaifi ke ta to wannan mahaifi aka iyaye amma uzuruhum bi aba'ihim ku kira su da sunan mahaifarsu kar ku kira su da sunan wanda ba mahaifarsu ba wanda kuma ka'ida ce a cewa ba za ka dan ka ɗauki ɗan ƙaninka ko ɗan yayanka ko ɗan wani ɗan uwanka ko wani maraya kawai wai dan ka sa shi a makaranta ka ba shi tuwo ya ci bayan kwana ɗaya ya je ka ji shi kai kana ga ai kawai wannan ɗan naka ne kaje za ka iya rinsa a makaranta sai ka ce wai wane kai wani da ke fara janna to a ne haram za ka janna da kai aikin banza ai dole ka kira ki da sunan baban aikin da kai ba inda ma zai yi muku ne wani ina ke yi ko mutum ya auro ba ta kawai sai kan da baban wai dole ka sa su ne kina ga hakurkewa ne macen da za ta ishe ka jini watan jini ba duwancan ita ma kawo halin da ita sai za zaɓi wata a kowace takardun da duk a talibin sunan baban da ita muhammad ta auri zai ta canza aisha muhammad ta je kotu ta je waye to za ta canza suna aisha sai bayan wata ɗaya wata biyu kuma ta kwace musu ta gama canza suna an yi sakar salista da fas salista shike nan kuma ta je ta auri bakaru kuma ga ta a kotu aisha bakaru wallahi a haka za ta gani zai mata wani shi kan rabu da ita shi dan kai kama bari a ita shi dan wannan hadin yayi kuwa Aisha bin Abi Bakar Rabbul Nabi kuma ke dan yau da ya yaya yake ba uban ta bane idan dukko ba yadda za a yi ta kawo ni da ake Aisha Muhammad kaga ko da a ce daraja ce mace ta hada sunan ta da nabin da da da Aisha ta kowa samun wannan maki amma ba ta Aisha Muhammad shi ne abubakar da lamitin aisha da yanki shi ne ake jinginawa to kowane mutum a kira ki da sunan ki da sunan mahaifi ko da ohun da ya mahaifi wani kuma da kashi mata da ya sanna saboda harka ce ta fatanci harka ce ta daɗin gari ya ce wannan ba alayya na yamma kuma ma da sun nasartar da haka cewa a kira mutum da sunan ki da sunan mahaifi kuma haka dai wara kiyama al-bukhari wa bayani kamar ma bukhari da wani فقال ابن يا ملاكي للسلسلة التي سوى باب يدعو الناس يوم القيامة لآبائهم لا بأمهاتهم babin da zai magana kan cewa za a kira mutane ranar alkiyama da sunayen mahaifansu ba da sunayen iyayensu ba sun ba ta kalba da hadisi ibn Umar sannan hadisi ibn Umar sannan ya koro hadisi Abdullahi ibn Umar kana kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لكن تجتمع النار الأولين والآخرين إذا أنك يسار من تعالى فرقو لك في يوم القيامة أرانا القيامة أكا الذي كان سندل كان النبي آدم وما ألا يزول في لك القيامة وتناولن وأدي وتمتعن الإيمان وأنت الذي كان في تايا قاموا في سعيد يقيم يقوم الناس في سعيد واحد sai ba su da malin inda akar makalla wai ka san ne yake ba duk duniya ba eh idan Allah ya ga dama ma sai ya tara sa ki da ki yake a ci gaba da karatu wallahi Allah ga dama sai ta idan a ce an jiya wancan ku idan wancan za a samu samu kada ku za mu shiga da me na wa kana ne ko fara ka rabba ko in sai kalmar ce wace tana da ainihi wahala ni wahala a wurin Allah kuma mai wahala bane Allah zai zuri cikin mutane wanda yake karshen filin alkiyama yana kallon me ake yi kamar yadda na kusa da wurin yake kallo idan kowa ya zama iri ɗaya domin Allah zai tara na farko da na ƙarshe yarfa wani lagu ne kun da gadirin dewa Allah zai daga tuta ga kowane mai wuri ranar alkiyama fa yau za ta ce hadi tattara su kula ibn fulan wannan ita ce yaudarar wani dan wani ba wani dan wance ba kaga sunan shi sunan mahaifi haka da daga a bidan kiyama wannan sai yake daga cikin alamomin kiyagun laifuka da aka tashi da su a bidan aljiyama mai cin riba adadin da ya kudu na riba na ya kumu na inda kama ya kuma sani ya takhafa su shi ba da ilal mal shi kuma zai tashi kamar Allah sun buge shi saboda ya ci riba a duniya yanzu zalunci tsakanin matan kira da mata biyu uku hudu baya a rufiya da bani sai a yana son kai shi kuma ka zai tashi da paralyze da shan inna mai girman kai aka zai tashi da matsalu mutane da kake shi a bila ya maka a gama wurin da cuta kowa aka zai ta tashi da gwargwadon irin laifin da yi to shi mai gari tuta za a kafa ga tutar mai gari wani wannan hadisi da buhari da muslim wanda wasu ke tafi wanda ke cikin sunan Abidau ya zuwa cikin sunan na Abidau da isnadin isnadin jayyi da isnadin jayyi amma dole a cikin fara yin ne mun fito bayani a kai da zafi na abin da ta ka ka na sunan Allah sallallahu alaihi wasallam da kun ku zawo yau da kiyama da asma'in mu asma'i ka ba da asma'u asma'u za a kira ku a ranar kiyama da sunayen ku da sunayen kiyayen ku maza da ku ku kyautata sunayen wannan ko da ba wannan mutum ya gabata ya isa fa ta'a ba ba'dun nas sai wani sashi na mutane suka yi a zaku lura auna da umma ake za a kira mutum ne da sunan mahaifiyar ta ce wa da tsammanci wa ta tuki za ka bi hadisin da yake sun kafa hujja da haka sun kafa hujja da kare wannan fahimta ta su da hadisin da bai inganta ba hadisin bai inganta ba kaga abu matsala kenan wa huwa fi mujabin tabarani hadisin na nan cikin mujabin tabarani min hadisin abi umama da hadisin na abi umama annabi sallallahu alaihi wasallam ka idan ma ta ahadu min ikhwanikum wai aka ce annabi ya ce idan wani ya mutu daga yan uwan fa sawaita wa turaba ala kabari kuka daidai da turbaya a kan kabari fa yakun ahadukum ala rasul kabari ɗayan ku ya miƙe a saitin kan mutumin a kabari sun malikun suna ce ya kula na ya kula na kula na ya wane dan wance fa innahu yasma'uhu wa la yujibu mutumin zai ji shi amma ba zai iya amsa masa ba kuma ya kulu ya kula na kula na kula ya wani dan wance fa innahu yaqulu arsalana arshidina min yarhamukallah wai a duniya sai mutumin ya ce ya wani dan Allah ba fusatar amsa Allah ya maka rahama ga ku sun zo su zo kaina ba maza maza ka lakana ban alhadi ku mutu wannan hadisin alayin suke hadisi ne masu ko mutane alhaji wani a cikin yau ba kada da su rage da su ke ya rasu da ya fada na mai tafi ko rafu ko ya rasu da ya mara da sunan mahaifiyar ki ba ba ka ne ba da yau sai ko ila ko min yin hawa ya jinki na zuwa ga mahaifiyar ki hawa ai kowa nan hawa sai ce ya wani dan hawa kalu suka ce wa aida farrajulu kan la yakunu da kabu zalika min hadith to daga cikin da suka baya saboda hadisin nasu da suka dogara da shi bai tabbata ba da aka hujja da ta wuce to hujja ta bi ce ka wai ai ma farrajul akan sami mutum kada la yakunu da kabu zalika min hadith nasabar ki bata tabbata daga baban ki ba saboda baban shi ya sauki mahaifiyar shi ne ko ta annabi ali ya kore kalmar fiye lillahi kamar yadda wanda aka kore shi da bayani wa waladin zina da ɗan zina to wai fa kai ko yudu a da abi waya za ki zaki da babai ki eh wannan bayani da kuka yi da a ce annabi yayi shi sai mu ce ya yi dai kamar tunda ku kuka yi shirin kika ne wannan dai ba ba mun mu shi to shi ga da aka ce mai aka ce to bai da uba don na jin lahira ya su kan ce wani to dan wada sai suka ce ba ai kawai a ce ma yake tun da ka ga ita ma kake ya ko da a ce bai lani a ba sai ga raba kake da dan ba a cikin da ya nuna wata tara ko da nan da ne ita kuma ba za ta iya raba kanta da dan ba wani ga laki da ita sai ta fara nan da ya kira ba kuma da ilimin kadan namu kadan rasulu kadan sahaba sai ta ita mu yi ko a da ilimin kadan namu kadan rasulu قال الصحابة هم الإرفاع منهم الكلمة الدنيا مالك والجواب أمسك له بس عن السنين أما الحديث فكري حديث غير علمي لا تبدو كتابه باكتفاء أهل العلم بالحديث جذبات يحصل مثلا حديث من الدنيا نجا الدين سوى مثلا حديث بالعلم أما ما ذكر أن تسوه في هذا الحديث أما وانت تسوي شيء كي تبغى بابيك ko saboda jihadi ko saboda cewa sana aka yi to fa inda wuyu da ali ma yi da ali yi da duniya sai a kira da abin da ake kira da shi a nan duniya a nan duniya a cikin da'ira ta musulmi kalla ma ta samu shi da ke kira shi suna ma yake a tarihin da nan za ka mutu suna kawai a maka labari wani to an tafiya maka wani dan wani shi ke da kawai sai ya ce rubuta shi gaba da tafiya to wannan sunan da ake kiran kirki na wani dan wani a nan duniya wanda ya gagara kan da shi za a ci gaba da kiran shi fala abdu yuzu a cikin akirati ma yuzu a cikin duniya da abin a wani bawa za a kira shi a lahira da abin da ake kiran kirki a nan duniya ko dai ta hanyar jinkina shi ga ma'aiki ko kuma ta hanyar jinkina shi ga ma'aikiyar shi mana ce wannan a alam Allah shi ne masani ko Allah shi ne mafi sani. Dole shi ne ya zama da ya tattara a wannan fasali a wannan babban bani na tabbas inda ya tattauna matsaloli na kan sunaye. Duka a tattauna za ka ga batin yana da buƙatuwar batin gaba ne a karantar da muhimmancin zaɓen suna mai kyau kai da ma zabararwa wajen bugabin kara alfarmar sunan. Kamar da ake wannan musulmi ne. ya kamata ya kara alfarwar musulunci yanzu akwai haƙƙin ɗan uwa musulmi a kai kare halin da ba a saba ganin musulmi da shi ba za ka ga sunan ka Muhammad sunan ka Ahmad sunan ka Abubakar sunan ka Umar sunan ka Zaid sunan ka wane ne mace Aisha Maryam Hawwa Zainab wace ce wace ce akwai nauyi a kan mu na mu kare alfarwar shi wannan sunan kuma mu za su kowa cin gajiyar kare mutuncin sunan a nan duniya da kuma uwa kuma lahira to sai ba ki na tara ko da waɗannan da makaranta suna cikin darasin da kuke muka yi da karɓa da kasashe na farko wannan fasibani na tara ya nuna matsaloli na kafiya inda makiya Allah suka kaso matsalar da su san ma ba su amfani da ba saboda yan bayan da yanki amma ka sa masa hankali a cikin su kan su yi kira da ita ma da ke biya ka tashi da mawudu ba a kanin wannan baki na tara ya zo daidai da yi wa abin da aka haifa kaciya da kuma hukuncin hukuncin kaciya zo mana ba mun tunce da aka samu wannan bayanin wannan kun ji za ka samu wannan koyon matsalolin kaciya ina ga kalma ta yi shi kenan ita ba ku kalma malaki wa dini yanzu kaciya kawai wanda yana da kila minti da ku a wani ma ga maganar kaciya malaki amma a cikin shi akwai arba'a ta ashara fasla fasali goma sha hudu game da kaciya kawai amma musulmi za ta fasali na farko fi ma'anar fitan game da ma'anar kaciya wanke kafiri da kuma yadda ta ciro kalmar kaciyar wa musamman da sunayen kaciya ana ce mata kaza ana ce mata kaza ana ce mata kaza to kalmar fitan din da aka tsage na ta ciro ta wanda larabci da ke da wannan sanar kawai ce a tsaye a tsaye ke safiya da abu ne kawai da su kawai gini yadda za ka kalma ɗaya a ta zakulu kalmomi ita kalma ɗaya kuma daga ciro daga can kuma a ce tana da ma'anoni da yawa in ba da shi ba yadda za ka samu ba yadda za ka samu haka yanzu misali ka zo ka ce tsakanin kabari da kabari da bakari da rakimu wanda muna rubuta da ke rakimu duk da yara kabari kabari inda larabci ne duk suke tarayyar harufa dole akwai alaƙa dole akwai alaƙa gama ba larabci ba za su yi samun alaƙa ba to fasa ne na biyu ma da yake sai ya fita da ibrahim alkali game da takir annabi ibrahim alkali wal anbiya min ba'dihi da annabawan su zuwa bayan annabawa ma an masa kaciya ai wallahi wanda ba yake ba za a yi masa bujirgin annabi nuhu ya riga ya kamata shi sai dai motar alfa yanzu shi ya asara masani na uku zai magana shi mace ruhi ya fi game da shar'antuwar kaciya wa annahu min aslil bidra kuma kaciya tana da asali tun a kyawawan ɗari duk mutumin da kaga ya tsani kaciya to na ɗaya ya yi asaran abu biyu na ɗaya dai bai da musulunci sannan na biyu hankali shi ne domin ko da mutum ba mutum ba ne in ya tsaya tsaf ya kalli kinkimar da aka kimsa a kaciya hankali shi da tunanin zai yadda a yi mata kaciya kamar da yadda ruwan su bula ne ma to ba ar ne ne ko ba musulmi ba ne sannan hankalin shi ne ne fa kalu laukun na na maku au na aqilu ma kun na fi ashabi sai su suke ba da irin wannan magana fasali na hudu zai magana kan filata a hanyar yankin yi wujudi game da sabanin da malamai suke game da wajibi wai ka iya wajibi hukun sunna ne fasali na biyar bi wakacin wujudi lokacin da kaciya ke zama wani shin da dai wani yaro kaciya ta zama wani wata ke wani tare shekara ɗaya biyu bakwai yaushe ne take zama dole in na wuce lokacin ban yi ba na yi haram fasali na tara ana shida اختلاف في الكتاب السابع من الولادة game da tsabanin da malamai suka yi game da yin kaciya a rana ta bakwai daga haihuwa shin ya halatta in ma yaro kaciya a rana ta bakwai har ko makaruni ko ko in nayi makaruni ne amma ko ko ba makaruni ba ne kai tsaye in na shari'a ta ban dama wanda ke wa hujjatul farikai wannan fasalin na shi da zai bayanin hujjar kowane bangare fasali na bakwai yi bayani a kan da fita ne wa kawai zai yi bayani game da hukunce-hukuncen kaciya da fa'idodin rikikin kaciya akwai fa'idodi fawa'id islamiyya fawa'id sikiyya fawa'id akira duka akwai fasali na takwas yi bayani da kadarin da zai yi kokarin da kan fita ne a cikin wannan kasar yawan tsarin kuma wai wani gwargwado ne ake kima na tsokar lokacin da za a yi kaciya akwai adadin da shari'a ta yi naka imani kai ba in ba in da a sai mutum ya yi aure a sai a je a kai sai da shi da wani da ba da kai da shi a cikin hospital a jihar Gombe kace a gudu kawo ku da ka je ka yi sai ka je maka a can ka wanke bakin ka alai amma da ka ga kake da tikka ko tikka wanda da ta mutu a cikin ka kace wanda bana tikka mene ne ka maka ce da yake mace shekara ta ta kamar a kai da kurkuti sama wanda ma kuma sai da ta ce sai ku ya ta ji an samu matsala sama akwai da yawa za ku wasu rana ana samun matsala in aka yanke bai kai ba ya tsara yankewa in kuma aka yanke ya wuce yadda ya kamata shi ma matsala da wani gurgudu ya kamata a yanke fasali na tara bi an da kuma hu ya ummu zakar wani unsa game da bayanin cewa hukuncin kaciya ya haɗa namiji ya haɗa mace ana wa namiji ana wa mace wanda ya raba munafiki na goma fi hukumi jinayati al-qa'ili game da hukuncin farannar mai kaciya wallahi ya zo kaciya sai ya kuskure yake zakar yanzu yaya hukunci za a tattauna kira ba ta bar abun ba kawai za a ce ba sai ka biya shi ba shi ma ya yi asara sai ma ta yi asara kunkwai kunkwai ya dari wata raya filistinaya ko kuma na son fannan lokacin da ya zo yin latif ya kaɗan samu hakan amma bai illa ba a lokacin yaro ya je ci gaba ita kanciya ta zo sai miki warke a sai sai tana su sai tana su har ta zama wani mugun ciwo menene hukuncin wanda a wannan lokaci in ma da zai ta tona mana wannan fasali na sha ɗaya fil aqlati zai tattauna akan bai roƙa ina hukuncin mai dofa a da'irar musulmi a ayyukan ibada za ki bari mai daura wuri sai iya zama na da za ki iya bari da wuri sai musalla za a bari ya kasar jinaza kuwa ina hukuncin mai dofa wannan inda aka ana ke wata abubuwan ai da yi da sulman din su kenan kaga na mutum da ke da hukumar da ke ma ta sa da cikin kwanan cikin zurfi da shawara da tafiya da baka kai da ita ba wanda in wanda nan ka bayar za ta ce ku fi ta harafi ila hukuncin ne roba game da tsarki wa salati da sallar da kuma malamu suke duk mai roba kusan da kina da matsala dan da da ta yi to malam zai mana bayani shin in mai roba yi sarki sarkin ya yi ko bai yi ba in yi sallah sallah ta yi ko wace ba akwai ba mace in yi liman ki liman ki ya ko bai ba wanda bi hati in yi yanka ya kai ya ko bai ba wata adalci in ne noma ya bada ke da ke da ta yi ko wace ba za yi ba ko ta ta raka yi rage bai rage garwa da ba me yasa ba ya kai kaciya ba ba ya kai kaciya ba sai ya ta kotu ba sai kotu bai da rage ba saboda har yanzu ba rage da bane shuhurar ne to kasance goma sha biyu al-munsifa fi wujubi ababen da ke kayar da wajen finkaciya akwai wasu abubuwa da yin suka faru kai uwa sai a ce ba dole ba ne sai kai wata finkaciya shi ma san ba dole ba ne sai wata finkaciya za mu gode da ne fasali na goma sha uku sai ya kai tari da kiyi na alaihi salatu wassalam kaciyar da aka yi wa annabin mutum da yin sunan nan sun fata gare ni wanda ikhtilafu fi da sabanin da aka yi game da kaciyar annabi a wuri da makuna wai a cikin an haifi annabi ne da kaciya au ko tina ba da wilaya ko ko amma ki kaciya ne bayan an haife shi in haka ne wa mata ko tina in da ibn kaciya yana karami da ga ibn kaciya ibn kaciya ba ki ko yana da ibn kaciya kuma waye kaciya fasali na karshe da shan fil hikmatin lati da ajaliha yub'atu an-nasu yawma al-qiyamati kursan khayra maqsulina game da bayanin hikimar da ta sa Allah zai taki mutane a ranar al-qiyama kowa da rufa bayan ga fadalar kaciya fada a duniya amma kuma ran lahira na kai kowa ba kaciya ne ta kursan khayra maqsulina to wai mece ce hikimar tashin mutane da ruwa a lahira da kuma ta sa wuce a janna musulmi kenan shi da maka kafin ya ɗauke ta maka masu gano hikimar dangarwa ce na wurin dajewa ya gasa arne yadda shi ma arne ya gasa musulmi ko ya gasa wayanda ba arnantar suke ba wayanda su ne ba muka guda fatar da kusur guda ko wasa hudu da ita na guda mu yi a wannan barki na tara dangane da matsaloli na kaciya yana da sai mu ga da nan ya da alhamdulillah shirin laila idan ta sabra su ne wala kawai wala kuwata illa billah assalamu alaikum